إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار عباد الله إن العمر الذي يملكه الإنسان نعمة كبرى يجب أن يحمد الله عليها والحياة أمامه فرصة للنجاة ولذلك امتن الله بالليل والنهار على عباده فقال الله جل وعلا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون عباد الله إن الشباب في زماننا هذا يعانون من أزمات ومشكلات تظهر بوضوح في أوقات العطل والإجازات منها ترك الصلوات واتباع الشهوات وإطلاق النظر في فاسد القنوات ومن جانب آخر تجد المخدرات إلى الشباب طريقها في غفلة من الآباء فتدمر عقولهم وتخرب أخلاقهم وتفسد فطرتهم وتجعلهم يغرقون في الشهوات أيها المسلمون إن سبب وقوع الشباب فيما يقعون فيه من أزمات ومشكلات هو وفور الصحة وكمال الجسد وحدة النشاط مع كثرة الفراغ وقلة الشغل وتوفر المال لهم من أولياء أمور أو من مصادر أخرى وهذه كلها مما يفسد المرء ويساعد على انحرافه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الأمة تحتاج منا شبابا عالمين عاملين وإلا فنحن في أمية من نوع آخر ليست هي الجهل بالقراءة بل هي الجهل بالتزام ما نعتقده ونعلمه ونقرأه التزاما عمليا في كل شؤون حياتنا في المنزل والمكتب والسوق والشارع والمصنع عباد الله يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم من أرادنا وأراد دولتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك ‘yan uwa musulmi a yau hudu tana magana bisa kan abin da shahi matsalolin da suka shahi matasa mu sani dukkan al'ummar da ba ta da matasa da ita da matatta al'umma ba su da bambanci mu sani ‘yan uwa musulmi wani mai hikima yana cewa amalul biladi ala ruqiyyi shababiha in kana hayyan la takhafu zawala dukkan abin da ƙasa ko kuma al'umma take son ta cimma yana bisa kan kafaɗa ta 'ya'yanta matasa idan har 'ya'yan nan matasa suka kasance rayayyi suka san abin da suke yi to wannan ƙasa ko kuma wannan al'umma ba za ta gushewa ba duk lokacin da ƙasa ta gushe ko kuma al'umma ta gushe to ka tabbatar da cewa ba ta tanadi matasa waɗanda za su riƙe wannan al'umma ba shi yasa da awa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi kahiran makka suke ce mata da'awa ce ta matasa da'awa ce ta yara eh da'awa ce ta matasa da'awa ce ta yara amma wannan da'awar tasu da Allah subhanahu wataala ya kalli zuciyarsu ya sa mata albarka ita ce ta kawo gare mu har yanzu ashe dukkan wani abin da ake son a gabatar da shi a cikin ƙasa in dai babu matasa a cikin wannan abin to akwai matsala ba za a bashi mahimmancin da ya kamata a bashi ba sannan tsohin idan suka kare suka tahi sun tahi da dabarunsu sun tahi da tunaninsu sun tahi da dukkan wani hankalinsu an turbuɗe su da shi saboda haka su matasan za su koma koma baya zai kasance al'umma ba ta da gobe zai kasance al'umma ba ta tanadi komai ba don saboda ci gabanta ba yan uwa musulmi mu sani a zamanin da muke ciki matasa suna cikin matsaloli daban-daban Allah subhanahu wataala ya arzici kasashen mu musamman kasan mu ta Nijar da matasa fiye da kashi hamsin cikin ɗari na 'yan Nijar suna tsakanin shekara ɗaya da shekara goma sha biyar ne in kana so ka gane ka tahi ecole primaire ƙarhe goma sha biyu na rana ko kuma ƙarhe biyu na rana kaga iri yadda ake hiddo yara daga cikin wa'annan ekololin masha Allah tabarakallah wa'annan su ne za su zama goban wannan al'umma idan suka gyaru al'umma ta gyaru idan suka ɓace al'umma ta ɓace su ne ruhin wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duka da'awar da yayi dukkan sahabban da kuke ji ana ba da labari waɗanda suka yi mayyamayyan aika zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikinsu lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba su wuce shekara goma sha uku ba misali annabi sallallahu alaihi wasallam gidan da ya riƙa wanda shi ne makarantar shi wanda yake koyar da mutane al'amuran addini a cikin makka ba madina ba a cikin makka wanda ya ba shi gidan al'arƙam bin al'arƙam ake ce mishi shi yasa za ganin an yi makaranta an samu ta suna darul arqam bin al-arqam shi sunan shi al-arqam bin al-arqam to wannan wanda ya ba Allah sallallahu alaihi wasallam gida a cikin Makka wanda dukkan da'awar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya dore yi anan ne ake yi a wannan lokacin duka shekara shi 16 shekara shi 16 amma ya tattala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gida lokacin da dukkan wani latizan da ke da kwai a cikin makka kokarin yake nisantar da kanshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam matashi bai da tsoro matashi akwai kokarin gaugawa a cikin wasu abubuwa a dai da sauri a ƙari wasu lokuta sai a ce matasa suna yin gaugawa wata gaugawa dole ce take sa a yi ta wasu lokuta sai a ce matasa ba su da tsoro suna ganganci wani gangancin dole ne wani lokaci a yi shi wannan mutumin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam gida lokacin da kowa yake kin shi yayi ganganci a wani lokaci amma wannan gangancin ya kasance alheri gare mu mu yanzu in ba dan da yayi wannan gangancin ba da da'awar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sabu gidan da za a iya yin ta ba to saboda duk da akwai mayya a cikin tahiya to ana son matasa su kasance su ma suna cikin wannan tahe kowace iri ce shi yasa ko farti ake yi na siyasa za ka samu akwai bangare na mayya akwai bangare na matasa sai an hida masa bangaren su da shugabancin su da komi su ma suna da president ɗinsu da mataimakin shi da kaza da kaza da kaza da kaza da komi to kai ya kasance wa'anda suke yin al'amurra wa'anda suka shahi duniya tsare-tsaren da suka shahi duniya su yi musulmi to mu sani dai addinin musulunci ba ba kauyen addini bane ba addinin musulunci ya yi aiki da dukkan kowace kush social dukkan wani mutum wanda ke da ko a cikin al'umma sai da addinin musulunci ya ba shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba kowa dama ya ba mata dama akwai wata mata da aka samu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ta iya karanta ta iya rubutawa safiya mata annabi sallallahu alaihi wasallam maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta koyar da ita hatta da makarantar mata sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamane shi akwai wata mata da aka samu ita likitanci ne ta kware masa kanshi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka hidda mata bangaren likita ta wadda take yi ma mutane aiki a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kinan wannan yana nuna mu cewa matasa suna da matsayi a cikin tahiyya ta addinin musulunci wanda ya tattara alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba haɗe yake ba a cikin takarru kamar yadda yake haɗe yanzu ga hannunmu ba ba haɗe yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi a haɗe ba dan kan wani wanda ke imani da cewa abu alqur'ani zalla yazo ya dora yi maka burga ta cewa abu alqur'ani zalla sahabbai suka haɗa alqur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban yake abubakar siddiq shi ya fara haɗa shi kenan yaya za ka yarda da alqur'anin da abubakar siddiq ya haɗa ka kiyarda kuma da hadisin abubakar siddiq kaga an yi dufuwa de mesure ka cin kare ka ci biri gida sahabban nan wa'anda suka tattara wannan alkur'anin sahabi guda ne abubakar siddiq ya sa shi ya hada alkur'ani ya kasance yadda yake yanzu ga hannunmu ana ce mashi zairu bin sabit da ka ɗauko wannan alkur'ani da ka diba za a ganin sanadin alkur'ani an rawaito shi daga wane daga wane da wane daga wane daga wane har za a kai wajen wannan zaid bin sabit din wa ubay bin bin ka'ab har a kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai haka ne qur'anin kawai yake yake ajaba ba haka bane yake ba shi ma sanadi ke gare shi daga wani aka karbo daga wani daga wani daga wani to shi zaid bin sabit wanda ya aikin lokacin da aka sa shi ya tattara alqur'ani shekarar shi 21 duka duka shekara 21 ke gare shi a wannan lokacin ya ce a lokacin da aka ce ya haɗa shi ya ce shi yake a wannan lokacin da ce mashi aka yi ya ɓamɓare dutsen uhur ya ɗauke shi da ya haye mashi sauƙi da ya tattara shi ta matashi aka sami mai jini a jika wanda tansiyon ba ta fara yi mashi barazana ba wanda estoma ba ta fara mashi barazana ba wanda dukkan wani ciwo bai fara mashi barazana ba shekarar shi 21 kawai ya zo ya haɗa wannan alkur'anin mai girma wanda idan ka karanta tarihin za a ganin cewa lalle ya yi aiki aiki wanda yake mai girma lokacin da ake wannan abu amma yau za ka samu mutum ya ce maka ƙur'ani kaɗai zai yi riko da shi to yaya aka yi aka tattara alƙur'ani tambaya ce na wannan wata mai girma in ka ce baka sani ba na ƙasa ce to saboda haka 'yan uwa musulmi akwai wasu abubuwa guda goma wa'anda ya kamata a ce matasa sun yi riko da su in suna son gobansa ta yi kyau in kana son avenin ɗinka ya kyau a wasu abubuwa guda goma wanda ya kamata a ce ka kula da su abu na harko ba ilimi mahimmancin da ya dace da shi matasa ba su san ba ilimi mahimmancin da ya dace ka shiga makarantu ka shiga jami'o'i ka shiga ekwal-ekwal za ka samu yanzu 'ya'ya mata su ne suke yin karatu ba maza ba in an ce maka an yi sabka yaro 35 ne to ka tabbatar da 30 ɗin 'yan mata ne yanzu aka ce maka an ci birebe yaro 100 ya ci birebe ka tabbatar da 80 'yan mata ne me ya kawo haka nan rishin ba ilimin muhimmanci ilimin nan da kake gani addini ne saboda addinin bai yiwa ya tafi in ba da ilimin ba shi yasa in Allah na magana bisa kan ilimi a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana bisa kan ilimi a cikin alkur'ani bai warewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu haka Allah yake cewa shin masu ilimi da wanda ba su da ilimi suna bambanta tabbas ilimi na addinin musulunci babu ilimin da yake gare shi amma ka tabbatar da cewa zamanin da muke ciki yanzu rukunin na addinin musulunci ba ma ka iya yin su ko ka cika su in ba da ilimin ba na zamani ba da jirgi ake tahiya makka ko da mota haka nan ne wanda bai kai karatun zamani ba ya iya yi maka jirgi ya iya gyara maka shi ya iya maka mota ya iya gyara maka ita kinan ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib dukkan abin da wajibi bai cika sai da shi to shi ba wajibi ne in aka tambaye ka yin alwala kayan ayi sallah menene hukuncin shi ita sallar farilla ce to yin alwala kayan ayi ta menene dole ka ce ita ma alwala farilla ce saboda sallar ba ta cika in ba da alwala ba in aka tambaye ka yin tsarki kayan ayi alwala shi menene hukuncin shi shi ma farilla ne to alwala farilla ce ko to kahin ka yi farilla abinda za ka yi wanda ita farilla ba ta cika sai da shi to shi ma farilla ne to haka yau iliminmu na addini ba zai cika ba a wannan lokacin da muke ciki ba sai mun gama da ilimin nan na zamani kenan in kai wasa da ilimin zamani kai wasa da addini kai wasa da abin da bai kamata a ce kai wasa da shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana daga wanda suka yi imani daga cikinku wanda kuma suka sami ilimi baiwa ta ilimi su kuma Allah zai daga su da darajoji wanda da ya rike ilimi ya aiki da shi sai ya hau musan kanka ko kahiri ne shi shi yasa kahirai su musa suke musa kanmu a yanzu lokacin da muke rike da ilimin na zamani da na addini ba mu bambanta ba gaban kowa muke mu musulmi mu muka kirko zero zero mu muka kirkiro shi gashi nan ga wayar in babu zero wayar ka ba ta tafiya mu muka kirkiro shi dukkan lambobin da tura suke aiki da su yanzu wanda da su suka yi dukkan wani abu mu muka kirkiro su n da kake ganin muna rubuta in ka kalli mantar ɗinka n kake gani ko wannan n ɗin ta larabawa ce ba ta turawa ba ce ba wanda ya kirkiro wannan n ɗin muhammad bin musa al-khawarizmi shi ne kirkiro shi shi ya kirkiro mutane zero duk zaman da aka yi rayuwar duniya ba a san zero ba shi ya fara kawo shi kun malami ne na musulunci sunan shi muhammadu uban shi musa sai in shi to saboda haka wannan wasan da muke da ilimi ita ke sa dole wata al'umma sai ta zo ta hau kan kana ji kana gani kana tsoron mutumin da bai sallah bai azumi bai zakka bai taba alwala ba bai taba azagoshin shi kasa amma kana jin tsoron shi dole ne muke jin tsoron sun himu ilimi kuma wannan turan da kake gani Allah ne ke kare mu daga gare su addu'o'in mu ne kawai ke kare mu daga gare su amma wallahi dare da muka gwabza da su ba mu da imanin da za mu iya yakata wa'annan mutane ba mu da shi ana hwarawa tserewa zakai wallahi tserewa zakai saboda wata ƙara in ka ji ta baka taba jin irin ta ba wallahi hirgita zaka ka tsere kenan imaninmu ne kawai da Allah da addu'a da muke yi yake kare mu babu wata iyawa ta mu duk wata iyawa da ka gani su suka koya mu iyawa duk wata teknika da za a gani a cikin kowane bangare su ne suka koya mu wannan abu da nasu muke aiki mu ba mu da damu yanzu ba mu da shi to saboda ka idan matasa suka kasance suna wasa da ilimi babu ƙasa babu al'umma babu ci gaba babu gobe wannan gidan kuma zai roshewa inda suke komin darajar shi shi sa masu ilimi suke cewa al'ilmu yarfa baitan la'ima da lahu wal jahlu yahdimu baital izzi wa sharaf ilimi shi ke daga gidan da bai da ginshiki gidan talakawa wanda ake ɗauka su ba kowa ba ba komin kowa ba a cikin al'umma in suka sami mai ilimi daga cikinsu ya taso ya yi ilimi to gidan dole ya daraja dole ya ɗaukaka amma suka ce gida komin darajar shi komin girman shi idan ya kasance babu ilimi a cikin shi ba yara wanda suka taso masu ilimi a cikin wannan abu wata rana sai ka neme shi ka rasa ya rushe Allah kiyaye na biyu yana daga cikin abin da ke sa al'umma ta koma baya idan matasa suka kasance ba ruwan su da koyon sana'a hannu rishin koyon sana'a hannu matsala ce wata take mai girma ga al'umma shi ya samu ka tayin bayanai sattuka da suka wuce bisa kan falala kowane irin aiki mun ga aikin hannu yana da falala mun ga annabawan Allah baki ɗaya ba ɗan zaman banza a cikinsu mun ga annaba adamu alaihi salam kakan kowa manomi ne annabi musa kiwo ya ɗora yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiwo yake yi aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah shi ke dinka ma kanshi tuhar da yake sanyawa shi ke dinke ma kanshi takalman shi annabi nuhu alaihi salam kafinta ne annabi zakariya kafinta ne haka haka kowane addini kowane annabi idan ka ɗauko za ka samun cewa yana da wani aiki wanda yake yi to kai yin annaba kai da za ka yi kwancinka kayi annabawa ne kuku kayi su tawakkali ne sun san da Allah ke arzuta su yake yin komi sun san da cewa duk abin da Allah ya rubuta maka sai ka sami wannan abu sun san da duk abin da Allah bai kaddara ka same shi ba za ka sashi kuma suke taya suna yin aikin hannu to wata hujja ka riƙe wajen ƙin yin aikin hannu da kake ka ƙi karatu an kai ka shago ka ƙi zamnawa an koya maka ka ƙi koyo to bi kake so ka ƙi tamnuwa ka ƙi haɗuwa menene bambancin kato da akuya ta gidanku akuya ta gidanku ana iya ma yankawa kai ba a iya yanka ka kai ba romo za a da kai ko a soya ba a cikin gidan ba kai ka koma mutane nauyi a cikin gida abu na uku yan uwa musulmi shine yana daga cikin abin da ke sa matasa su koma baya mummunan amfani da kayayyakin zamani irin su waya da kake gani irin su intanet ɗanga da kake gani irin su tele da bidiyo da dukkan wani abu wanda ke zamani ya kawo shi idan ka zo kana kallon film ko kana kallon tele ka tabbatar da duk mutumin da ka gani cikin tele to ya riga ya cimma gurin da yake son ya cimma kai taka ta ƙari kai na ka yi saura duk wanda ka ga ya kai a gwado shi a cikin tele to ya kai inda yake son ya kai kai da ba ka da aikin yi sai ka tsaka na kallon shi mi nike nihi ina nihin wa'annan da ke da kwaya a ciki sai daga sun cimma burin da suke son su cimma ka kuma ka tsaka na kallon sari tun da sahi haddare wani kwana uku za a ba ku ganin shi a cikin anguwa ba koyan komi ya tafi ba wai kallon film ne yake wani sari ne wai shi sai ya farkon shi har karshen shi ka sabko sari wai film guda 100 awa guda guda wasu 100 wai kana kallo to da Allah ka gaya mun wannan mutumin wace irin aya za ta sa cikin kwakwalwar shi ko kuma wace irin mathematics za ta sa cikin kwakwalwar shi ko kuma wani irin ilimi zai tsaya cikin kwakwalwar shi me zai tsaya cikin kwakwalwar shi wannan mutum mummunan amfani da wa'annan kayayyakin na zamani shi ke sa matasa su koma baya kyakkyawan amfani kuma shi ke sa ka ci gaba internet hanyar neman arziki ce salula waya wannan daga cikin ne android hanyar neman arziki ce amma me yasa ta koma hanyar halaka kai gare ka baka iya ba baka san yadda ake yi ba kuma abu na biyar ko kuma na uku shine bata lokaci ga banza mun yi magana shi ba sai mun koma bisa kan shi ba na biyar alfahari yau matasa za ka ganin ba abin da ke gaban sai alfahari a sa kaya masu kyau a yi ta tsafta kun ba inda za a tafiya shi sa addinin musulunci yake cewa hatta da kwalliya wannan da kake gani idan aka ga mutum kullum cikin kwalliya yake alama ce mai nuna bai da aikin yi kai mutumin da zai hitawa ya tahi ya kwaba suminti a yini ko kuma ya tahi wajen aikin shi ya shawo wahala ya dawo idan shi ina lokacin da zai yin kwalliya shi kullum ko cikin kwalliya yake kullum kai cikin sallah kake kullum kai kama ana sallah kayanka kun matashi ne kai baka riƙe komi ba dukkan abin da ka samu alfahari ya canye shi wane ya sake moto kai ma ka sake moto ya sayi gizna wai ka sayi gizna wai matashi wanda bai da komi wai ya asusu wai dai ya sayi gizna ta bikin wani wai asusu za yi ka diba ka ga irin wannan abu bature ya riga ya takin kowa shaddan nan sai da ya hata shika uku hata ɗari uku kana iya samu wadda za ta daidai da kai kowane mutum sai da aka mashi irin daidai da nashi kai ka tsallake matsayinka ka koma matsayin wani wanda wanda ya kai matsayin ya sanya irin wannan ya wuce dukkan abin da kake tunani ya wuce abinci ya wuce maganin da zai sha ya wuce dukkan wani abu wanda zai iya yi na rayuwar shi na yau da kullum kai baka wuce komi ba ka dora asusu nan ka sai gizina kawai ka sanya ka sai ka dora yan asusu nan ka sai wani nau'in salula hatta da android din ga za ka gani an yi ta har ta jika 20 kana samu amma wai ka samu wani wai ya ce maka siyasa ta jika 300 kuma ya ce maka bai da jari ga jari na cikin aljihun shi in aka sace ta ta muku masasara duk mutumin da ya sayi abin da bai kai gare shi ba ana sace wannan abin wallahi sai kun nemi shi shi ma ko rasa saboda kwanciya zai masassara da ciwon kai tashin hankali kala kala ba ka da kodala ka sai salula ka yi jagon wani jagon ne ma hazaye da cuta da komi zai samu wannan salula ya same ta to wani wanda ya shi so ya sace dala dan me aba zai zari muku ba dole ya zari muku cikin anguwa to idan muna son mu ci gaba sai mu yadda maka ma alfahari da san a nuna ka a ce wane ne ya sa kaya iri kaza yayi abu iri kaza yayi abu iri kaza sai ka yadda maka kanka wannan abu abu na shidda yan uwa musulmi ko kuma na bakwai ganganci da abin hawa ganganci wajen wasa ganganci wajen hada da sannan hada ake yi na gurbu ka tarra mutum an yi mishi wata alka ga huska har ƙarshen rayuwar shi me ka wannan abin hada ne na gurbu wani a kashe shi wani a gurguntar da shi wani bai da wani yatsa saboda an buge shi da wani abu kawai saboda kuna matasa ka bata ma kanka rayuwa ga banza gauhi a barka da tambo wanda har ƙarshen rayuwarka kana da shi a bata maka sufa ka zo kana neman wani makami nan gaba dora ce maka masaki ne kai ko me kawo wannan abu kuna jin ƙarhi ne kawai kuna ganin kawai waɗan group kuma waɗan group ɗin wai saboda wata budurwa ne za ku yi shi kadi ba lalacewa wani abu ko ba a ce maka ka bar yin shi ya kamata ka kalli gobe mi za ka zama ka bar wannan abu abu na takwas yan uwa musulmi wuce iyaka wajen son yan balo yawan ana balo cikin garin nan zaka samu mutane ba su shawa mutane lahiya matasa ihu zaka ji daga ko ina zaka ji ana ihu na aka yi musabaka ta alkur'ani wani dan Nijar ya zo firme ba wanda ya sani ba wanda san an yi tana yawa yanzu ma ne kaji labarin cewa wani dan Nijar din ya zo firimi ba wanda ke da labari musabaka Qur'ani aka yi kasashen duniya suka haɗu akwai wani dan Nijar da ya tafi kasashen Laraba ya canyake su ga musabaka aka zo aka yi ta Afirka ya canyake su ga musabaka aka ta Senegal yan dariƙa suka shirya musabaka shi dan Izala ne ya ta ya canyake su duka wa'annan guda uku ya ce yake su amma ba wanda ya san yayi kuma cikin Nijar yake amma ka kana nan kana yaba wani dan wasa kana ta ai duk duniyar nan babu kamar shi ya babu kamar shi sai mitu sai ka samu nawa kai yanzu in aka ce tsakaninka da Allah ran tashin kyama a tada ka da wani dan wasa wanda ka hisu ku tashi ka shiga inda ya shiga kai ka yarda to da haka kakka wuce iyaka wajen son wasu mutane ba mu ce maka kakaso wani dan balo ko kuma kakaso balo ko kakaso wani abu ba mu iya ce maka haka shi so da zuciya ba ka iya ce mutum kai yi amma ka san abin da kake annabi sallallahu alaihi yana cewa za a tada mutum tare da wanda yake so ranar tashin kiyama almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama in za ka san mutum ka so shi saisa saisa kakka wuce iyaka ka kai wurin da ka tashi daga maraɗi shi a tado shi daga kwatiribuwar ku ta yi hila alƙiyama ta yi ka tashi daga maraɗi shi a tado shi daga portugal ko kuma daga argentine ku ta hilan alƙiyama ta yi mala'iku su kora ku tare da kai da shi a ce inda zai shiga nan za ka shiga saboda masoyin shi ne kai sunan shi ma ake kiran ka da shi nan duniya kai wanda tashi hankali har ina to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi ran tashin kiyama shi yasa so da ƙauna da kake gani kasan wanda kake so kasan wanda kake ƙi kuma abu na ƙarshe yan uwa musulmi wanda ya kamata a ce mun kiyaye shine mu kiyayi sanya miyagun kaya a cikin mutane kaya tuha wannan wanda ba ta da kyau wannan lokaci ne muke ciki na ɗauka hoton mutane kasan irin kayan da kake sanya lokacin da kake matashi yanzu yanzu mutane suna aje hotonka a sa shi ga facebook a aje sai lokacin da ka hito ka zama wani babban mutum a hido kayan da kake sanyawa a hido irin askin da kake yi can zulu kuke lokacin da kuna matasa yanzu kuma ka dawo ka zama ustaz ahlus sunna ka zo yaran anguwa ka tattara su kana cewa su bar yin zulu su bar wannan askin shekara goma nan baya kusa ne a eh hido hoton kuna cikin gurin kuna zaune da zulun ka ga kai ga kana da tukko ka kama zakara kidan ka san abin da kake yi ana cikin lakon ana cikin makaranta ana cikin kasuwa ana cikin koma menene ka san me kake yi hoto wannan naka yanzu a ɗauka ka san an ɗauki hotonka bisa kan abin kwarai kaka kuskura a ɗauki hotonka bisa kan abin banza daga ƙarshe yan uwa musulmi mutunan kirki duk inda yake mutunan kirki duk wani wanda kaji an ce bata shi aka da an bata ce shi kun gane ko kakku yarda da wasu wanda za su ce muku a ai bata mutum ake in kaga ya bata bata ce dama alkur'ani ya tabbatar mu da cewa idan kaga mutum bata ce dama yana so dama ce bai samu bai ɓaci annabi yusuf alaihi salam daga gidan baban shi ya hito baban shi annabi ne amma duk inda ya zama sai da aka gano da cewa dan babban gida ne mutumin kirki annabi yusuf kaso ya shiga yan kaso suka bai da shi malamai yan kaso suke mashi tambayoyi bisa kan abin da shi addini ya dora da'awa yan kasan da suka mashi tambayoyi cewa mashi mashi suka inna naraka minal muhsinin muna ganin ka kai kana daga cikin mutanen kwarai dan kaso ya kalli dan kaso dan uwan shi ce kai dai mutumin kirki shaida ce ko ba shaida bace ba annabi yusuf bayan ya hito daga gidan kaso shugabanci aka bashi na taskokin da ke da a cikin misira duka baki ɗaya zama kamar ministry ne na finance duka baki ɗaya ya ɗora aiki da adalci 'yan uwan shi da basu gane shi ba da suka zo wajen shi da suka diba suka ce mishi wata sadaka alaina kamar mu sadaka ka taimaka mu su ma sai da suka ce inna naraka minal muhsinin shaidar da yan kaso suka mishi yana gidan kaso ita ce shaidar da aka mishi lokacin da ya hito ya zama babban mutum wani lokacin da ya zama babban mutum sannan ne yake lalacewa wani lokacin da ya kuɗi wani lokacin ne yake lalacewa dama lalatacce ne rishin kuɗi ne yasa kuke ganin shi haka ba dama lalatacce ne rishin ikon ne ya sa kuke ganin shi na kwarai dukkan inda annabi yusuf alaihi ya shiga sai da ya nuna cewa shi ga daga inda hito ƙarshe waye sai ya gaya mashi magana babu abinda makaranta dai Allah mu rana shi kuskuren muka Allah ya yi yan wa musulmi akwai wa'azi na jiha insha Allah a garin tasawa ranar 29 ga wannan watan da muke ciki kuma akwai neman taimako tattare da wannan wa'azin akwai sayan mota domin ta hita yana wa'azi akwai katange wani hili na kungiyar ihya suna da ke nan a cikin ango tudu da ke cikin garin tasawa akwai kuma gyaran wasu makarantu guda uku wanda ake son a inganta su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon zuwa kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taimakawa sai mu tsaye da sallah